أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنفتوا رحمكم الله ma kasabu saboda abin da suka aikata suka yi tururinsa wato ai ahlihin wato ai wato ahluhun ahlinsu min zunubi na daga zunubai wa yafu ubangiji yana rangwame an kasirin ga tilin min haga laifuffukan nasu wala yurqu ahlahu ba zai wato nutsar da ahlin wannan laifin ba ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من ma is wa alamul ladina yajadilun wa inda suke jayayya a cikin ayoyin كل ما قدمت أيديهم فإن ذنبك kabo wa in tusibhum sayyi'atu idan wani abu mummuna ya same su eh ya same su adamir damir na lil insan nan mutum ne bi tibarin jinsi da ya tibarin jinsin mutum an ce jam'i wato an ce jinsi to in za a yi kalla za a yi magana da jins da jinsin to da jam'i za a yi magana da wannan jinsin to idan wani mummunan wani abu ya sami wato jinsin mutum eh ai wato bala wai bala'u wani bala'i ya same shi ma kaddamata aidihim saboda abinda hannuwansu ta gabatar ai kaddamu wato ai kaddamu su gabatar da shi wa abbara bil aidi wato yayi ta'dili da aidi li anna aksara al af'al dan mafi yawan ayyuka su zawalu biha ana gogayya ne biha da hannaye ma'ana duk yawancin ayyuka da hannu ake yi shi yasa aka ce wato shi yasa aka ce bima qaddamat aydihim da abinda hannuwansu ta gabatar eh saboda mafi ayyukan da za a yi to da hannu ake yi fa innal insana to san dai mutum kafurun mai bikin cewa ne lin ni'imati ganima لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء mallakar sammai da ƙasa duk ta tabbata ga Allah Allah ne yake halitta abin da ya so يحب من يشاء إناثا wato yana ba wanda iso ina san mata in aka tashi haifan masa to shi kenan sai a haifan masa mata Abdullahi dan Abbas yake cewa ya habli man yasha'u inasa inna wato wanda Allah ya faɗa da yake cewa wanda yaso sai ya bashi aya mata to yana nufin kamar annabi Lutu ne da annabi Shu'aib alaihi assalam eh domin ba su da ƴaƴa sai mata ba su da ƴaƴa maza eh ويحب من يشاء الذكور yana ba kuma wanda ya so yana ba ya- yana ba da ƴaƴa ga wanda ya so sai ba shi shi kuma wasu ƴaƴa mazaje eh sai ba shi ƴaƴa mazaje kuma annabi Ibrahim alaihi salam eh annabi Ibrahim alaihi salam ƴaƴansa maza ne eh wato dukkan ƴaƴansa maza ne ba a ba shi mata ba
أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ko kuma in ya ga dama sai ya haɗe wa mutum ya gwama wa mutum maza da mata kamar yadda yi wa annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh annabi Muhammad Allah ya ba shi ƴaƴa maza ya ba shi ƴaƴa mata ya ba shi maza guda uku a bisa zance wanda yake ingantacce shine Al-Qasim da Abdullahi da Ibrahim al-Mu'azzam kuma ya ba shi mata wato guda hudu akwai su Zainab da Ruqayya da Ummu Kulthum da Fatima Allah ya dada su
ويحب من يشاء حكيما wanda ya so kuma ubangiji wato yana ba wanda ya so mata yana ba wanda ya so maza ko kuma ya ya hada masa ya hada wanda ya so ya hada masa maza da mata wani wanda kuma ya so ubangiji ya bashi ma ba haihuwa sai ya bashi ba haihuwa fala yanzu ba zai haihu ba wala yuladu lahu ba za a haifa masa ba eh kamar yadda Allah ya yi kamar wato a- kamar annabi haya da annabi Isa alaihi wassalam su ba su da yaya ba su haihu ba ba a haifan musu ba إنه عليم قدير kaje innahu Allah alimun masani ne bima ya khaluqu da abin da yake halitta kadirun mai iko ne alaman ya sha bisa abin da ya so ko kuma a bisa dukkan abin da yake yake nufi yayi وما كان لبشر من يكلمه الله إلا وحيا نور وراء حجاب
rawa kan li basharin an yi sami wa hudahu bai kamata wato wato bai kasance li basharin ga wani mutum ba wato Allah ya yi masa magana eh ya yi masa magana wato shi da shi illa wahayar sai dai wato wahayi sai dai ya masa wahayi eh illa an yi yuhiya ilai sai dai wato ya wahayi zuwa gare shi wahayan wahayi fil manama a bacci au bi ilhamin ko kuma da ilhama eh au ni wara'i hijab ko kuma ko kuma ya masa zance min wara'i hijab a bayan shamaki bi an yusmi ahu kalamahu shine ji da shi zancensa wala yarahu amma ba zai gaishe ba kama wa qali Musa kuma yadda ya abku ga annabi Musa alaihi salam
أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ko kuma illa an yi su sai dai ko ya aiko rasulan manzo ai malakan mala'ika ta jibril kamar mala'ika jibril fa yuhir rasulu shi wannan manzo sai ya yi wahayin wahayin abin da aka aiko shi da shi illa mursali ilayhi zuwa ga wanda wato aka aike shi zuwa gare shi ayyukan limahu sai wato ya yi masa magana da izini da izinin Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa maganar abin da Allah ma ya sha ma ya sha abin da Allah ya so wato sai ya masa wahayin abinda Allah ya aiko shi ce zai gaya masa abinda duk Allah ya so to shi zai gaya masa shi kuma ya tashi da zartar da shi إنه علي حكيم innahu aliyu shi dai wato ubangiji madaukaki ne an sifatin motsa shi ne gabaran sufofin fararru eh gabaran sufofin fararru ubangiji ya ɗaukaka wato dukkan sufofin fararru to ubangiji ya ɗaukaka gabaran wayannan sufar kamar yadda muka yi bayani da a gurin karatun hadisi da yamma wato duk abubuwa da wato suke zuwa wato in suke nuna wato kamar wato wato kamar gaɓoɓi to duk irin wa'annan wa'annan dukkaninsu akwai tawilin da ake musu eh don ubangiji ya tsarkaka in an ce yadin layi to ubangiji ya tsarkaka a ce hannu yake da shi irin na hannun kowa wanda yake da shi din nan eh to ya tsarkaka ko kuma a ce wajhuhu kaga ba irin fuska irin tamu ba zatinsa ake nufi eh innahu aliyu al ubangiji madaukake ne ga wannan dukkan subobin fararu hakimin kuma gwani ne fi sun iya a cikin aikin sa وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا Ah, wata zalika ai misalin wahayin mu zuwa ga waninka min rusul daga manzanni to haka nan ma kai ma auhaina muka yi wahayi ilaika zuwa gare ka ya muhammadu sallallahu alaihi wa sallam muka yi wahayi gare ka ruhan ruhi ko alquran shine alquran bihi tahayal qulub da shi ne ƙurani da shi zukata suke wato rayuwa wato nake wa mun wahayi zuwa gare ka min amrina daga lamarin mu allazi nuhihi wanda muke wahayin sa ilaika zuwa gare zuwa ga nuhi abinda muke wahayin sa ilaika zuwa gare ka ما كنت تدري ما الكتاب ولا ma ma kunta kai dai baka sani ba qabla alwahyi ilayka tun gaban wato ai wahayi zuwa gare ka baka san mal kitabu ne littafi ba shine alqurani wala imani wala imani ai wato shara'i'uhu shari'o'insa wa ma'alimuhu da wato abubuwansa ma'ana alamomin wato addininsa wan nafi wato wannan nafi mu'allaqun abun ratewa ne wato mu'allaqun abun ratewa ne da zai daga bihi an amala da buran aiki aw ma ba da hukumu abin da yake bayan sadda masaddal maqulaini lakin ولكن جعلناه نورا نهديه من نشاء من عبادنا walakin sai dai mun sanya shi mun sanya wannan wato ruhi awul kitabu ko awul kitaba ko kuma littafin mun sanya shi nuran haske ne wanda muke shiryar da wanda muka so bihi da shi ni ibadina daga bayan mu وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم eh wai na san da kai la tahdi wallahi tadu kana kira bil wahyi da wahyi ne ka zuwa gare ka ila suratin wato zuwa ga tafarki muka kimin madadaci shine addinin musulunci صراط الله الذي له ma ما fi samawati wa ma fil ardi wato tafarkin Allah Allah da allazi lahu mulku samawati wanda mallaka sammai da kasai duk suke gare shi eh wato duk abin da yake sammai da samman da kasan da abin da yake cikin su duk nasa ne mulkan mallaka sa ne wa halkan halitta sa ne wa abidan bayan sa ne ألا إلى الله تسير lahu alaka sa ne dukkan al'amura zuwa ga Allah suke komawa بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim Hemim, Allahu alam zurabi, Allah shi ne masani da abin nufin su biyu da wannan harfa Hemim.
والكتاب المبين Ubangiji ya rantsa da littafi shi ne Alƙur'ani, almubini wato mabayani, ai almubjiri ne bayyana ɗariƙar huda safarkin shari'a, wa ma yi huta zu ilaihi, da abin da ake buƙatuwa zuwa gare shi mina shari'a daga shari'a.
إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم To, تعقلون mu dai mun sanya shi, ai aujarnahu mun samar da shi wannan alkitaba wato littafi aujarna alkitaba mun samar da wato littafin nan qur'anin qur'ani abun karantawa arabiyyan ai bil lugatil arab da lugal larabci la'allakum ko ku ya ahla makkah ku ya ku mutanen makkah taqiluna ko hankalta ai ta famuna ma'ani ko ku kwa fahimci ma'anonin sa وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم wa innahu shi dai alqur'ani musbatun abin wato tabbatarwa ne fi ummul kitab a cikin uwan littafi ya asalul kutubi asalin littafi ya allahul mahfuz shine wato ai allahul mahfuz shine allahul mahfuz alade na da yake wajen mu ai inda na a wajen mu wato la'aliyo wallahi madaukaki ne an lukutu bisa littattafai kabla hudu suka gabace shi eh ga su Allah ya faɗa la'aliyun akwai lamu wannan lamun ma mafi yawan mufassari sun tafi akan lamun kasani lamun rantsuwa ce ubangiji ya tabbatar kuma sannan ko da bai rantse ba abin da ya tabbatar haka yake sai kuma ya ƙara dan ya dan a samu karfafa zance wallahi alqur'ani madaukaki ne alal kutubi akan littattafai qablahu da suka zo gaban wanda da suka gabace shi ya zo bayan su kuma duk ya duk ya huce duk ya ji su hakimu azu hikmatin ma abucin hikima ce baligatin ne ta ne ta mutuka haka na gudu an kuma zikira kafa mun kinsu kaunan mu wasu da je afa da zurbi an kuma zikira ai namsiku namsiku namsiku ko namsiku ma kane a zikira wato alqur'ani an kuma gaban ku safahan ai in takan kamewa eh safahan nan iradan ko kuma kawai da kai an kuma gaban ku ko kuma karfan gefe ai in takan kamewa fa la tu umaruna ba za a umarce ku da abubuwa kyakkyawa ba wala tun haula ba za a hane ku ba da ajli an kuntum saboda kasancewa ku dai kun kasance tsawon mutane ne musulki na ai musulki na musulkai la ba za a yi haka ba dole wato ko da kun kaura kai dole za a gaya muku za a umarce ku ko da ba za ku yi ba kuma za a hane ku ko da za ku haikewa abin da aka hane ku haka ma sanna min nasiqin bilaw alim da yawa dai muka aiko annabi a cikin mutanen farko
وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به ya samu wato ma kana ya ji manzon bai zama yana zai ji musu ba ai ma'ana bai zo musu ba wato wani annabi bai zo musu ba illa kanu ya sa juna sai dai sun kasance suna masu izgili bihi da shi kasu hiza'i kaunika kamar istihza'in mutanen ka bika da kai kamar yadda mutanen ka suke maka istihza'i to annabawa ma manzanni da suka gabace ka haka nan al'ummatansu suka yi musu ba wani manzo da ya zo wanda ba a samu masu yi masa istihza'i ba eh to kuma za ka ya rasulullahi kai hakuri eh kamar yadda mutanen nan naka suke maka to haka ma wanda suka gabace ka haka aka yi musu wa haza tasliyatu wannan hakurkartawa ne lahu gare shi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda kwanakin baya muka karanta muke faɗa shi annabi nuhu ya shekar ɗari tara da hamsin yana kira ga Allah a wata ruwaya aka ce kullum sai an doke ka an sumar da shi sanyin asuba ne yake farfadowa da shi to haka wannan duk kayar ana kawo shi don haƙurƙurtar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana bayyana matsayin manzo Allah don babu wani manzo da aka yi masa irin wannan eh ba wani manzo da Allah yake rarrashin sa yake kawo masa ido shi don hankalin sa yayi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mhm أهلكنا أشد منهم بأسا ونظلم فإنهم lawwale ba halakna ashadda minhum sai muka halakar da mafi tsananin minhum daga minhum daga gare su mun kaunika daga mutanen naka wato mafi mafiya tsananin bakitan danka aikin watan karfi wa maza masalul awwalina misalin mutanen farko maza ya fi da aita baka ya riga ya fil ayati a cikin ayoyi ai wato misalin su ai sifar su a ta riga a cikin ayoyin da suka gabata su ilaki sun halakawa fa aqibatu qawlika kashin mutanen ka kazalika shi ma yana nan haka zai kasance ولئن سألتهم ما خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن الأرض azizul aziz wala in sa'altuhum wallahi in ka tambaye su kace musu waye ya halitta zammai da kasai wallahi za su ce Allah ne ne kulunna wa yafuzu min hununur rahil tawalin nunati wa dalil lil kai sakirin wallahi za su ce halaqahunna al aziz ai Allah mabuwayi al'alimin masani shine ya halitte su asiru jawabihim wannan shine karshen jawabin su ai Allah ai Allah shine Allah zul izzati ma'abutun buwaya da kuwa da karfi da rinjaye wal ilmu da ilimi wal ilmi da ilimi zaka ta'ala Allah ta'ala ya tsara yake cewa Allah shine sifofin ya tsara su الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون yanzu ubangiji shi ne wanda ya sanya muku ƙasa ta zama shimfiɗa ai firashin shimfiɗa kalmahaji wato lissabi kamar wato zanin goyo lissabi ga ƙaramin yaro ubangiji shi ya shimfiɗa muku dandariyar ƙasar nan waje allakum biha subulan ya sanya muku hanyoyi a cikin kasar la'allakum tadhuna ko ko wato fasiru ila maqasidikum zuwa ga bugugun da kuke nufi fi asfarikum cikin tafiye da biyan ku والذي نزل من السماء ماء بقدر فأمطرنا به بلدة mai ta shine wanda ya saukar da wato ruwa daga sama da kadarin da gwargwado ai da kadar hadi cikin gwargwadon bukatar ku ilahi zuwa gare shi walam yunzilhu wani bai saukar da shi ba tufanan mai yawa kamar ruwan tufan eh sai ya saukar da ruwa gwargwadon bukata fa an sarna bihi baldatan ubangiji yace sai muka raya wato gari mai tambutacce bihi da wannan ruwan كذلك تخرجون kazalika ainihin hazin iyaye irin misalin wannan raya wannan irin wannan rayawar kazalika tuhurun haka za a fito da ku min kuburiku da kaburburan ku a haya'ar rayayu والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والآن ما tarkabu shine wanda ya halicci al'azwaja dangogi kullaha baki daya baki dayanta wato ya halicci dangogin abubuwa na rayuwa eh a dangogin ma mutane ma maza da mata shine yayi mutane ya dabbobi ya aljanu ya itatuwa ya jirage ya jiragen ruwa ya komai shine da yayi ya shine to kullaha dukkanta waje ana lakum min alfulki ma tarkabu ya sanya muku abin da kuke hawa min alfulki daga wato jiragen ruwa wal an'am da dabbobin nima kal ibl kamar raquma duk ne ya sanya ku domin raquma kuna hawa su ma ku je wato bukatun ku wajiba minhu wajiba al'aid an shafi a'idin ikhtisara saboda wato takaitawa huwa majrurun fi a'idin majruri ne fil awwal a cikin wato magana ta farko eh amma jira ta farko aidin mahdubi ne huwa allazi fa anzalna bihi baratan baita kadhalika turun wallazi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum fiha min al-fulki kaga jari da mahdubi shine aidin anan eh wato wa ja'ala lakum fihi kenan eh wa kuma aidin a cikin magana ta biyu shine wato wato mansubi ne shine matar kabunahu kaga ni an kafe shi eh domin mansubi ne matar ka buna hudin ai maf'uli ne tunda maf'uli ne zai zama mansubi لتستووا على ظهوره ثم تنكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه alai litattau ai litattakiru don ku tabbata ala zuhuri akan bayansa zikirar da ko kuma zakarar da mira ya ma ya ya mai da zamirin ya zama muzakkari na na maza wato wa jama'a zahara ya wato yi jam'in wato a zuhuri ne rukun da su zahara ya yi jam'in zuhur kenan nazarar lillafi saboda duba ga lafazin nazarar lillafin ma eh saboda duba ga lafazin ma wa ma'ana ha da ma'anarta eh don ku tabbata ala zuhurihi wato bisa bayansa kun ba san ku sannan ku sani ne mata rabbikum ni'imar ubangijinku da yake gare ku zasta waiku idan wato ku tabbata alaihi a kansa wata kulu وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا wata kulu ku ce subhana sarki ya tabbata da allazi sahara lana wanda ya hore mana wannan وما كنا له مؤمنين mu dai mu zama masu wato iko a kansa ba da ba don horewa ubangiji ba eh muqrinina ai muqina ko kuma- ko kuma muqrinina abawan gwamntawa eh ko kuma muqrinina wato masu masu wato masu kiyayewa eh ba da dina eh ba mu da iko ba za mu sami iko akan ta ba don horewa ubangiji ba in ba don horewa ubangiji ba ya za ka yi da raƙumi in ba don horewa ubangiji ba ya za ka yi da sa ko saniya balle ma idan suka yi wato suka yi tunde ba yadda za ka yi to amma shi kenan ubangiji ne hore wa ɗan adam sai ga ya ja raƙumi ko raƙuma ko sa bijimi shi kenan ya igiya ya ja shi kenan ya sarrafa shi Eh, in yana buƙatar yanka shi ma ya ɗaure kafa sai ka da shi ya yanka shi to ba don horewa ubangiji ba ɗan adam ba zai iya wannan ba Mm.
وإنا إلى ربنا لمنقلبون mu dai masu komawa ne zuwa ga ubangijinmu ai mu lamun sarifo ne wallahi masu komawa ne zuwa gare shi
وجعلوا له انفراده a waje a zo dukkan su dai wato sun sanya wato juzi su kafirai sun sanya wato juzi lahu ga ubangiji ne ibadi daga bayansa hai su ƙaru yayin da kafiran nan suka ce almala'ikatu mala'iku banatullahi ayya mata ne wato na Allah eh banatullahi ya mata ne na Allah wai ya mata ne na Allah da annal walada domin da juz'ul walidi juz'i ne na mahaifi to wal mala'ikatu mala'iku kuma ai ibadullahi ta'ala bayan Allah ta'ala ne ya za kuma a ce su ne wato ƴaƴan Allah eh domin shi da sai yayi intisali daga wani abu eh sai yayi intisali eh sai yayi intisali tsakanin uba da uwa sannan za a same shi eh to shi kuma ubangiji ba abin da ya intisali gare shi sannan ita mata da za a haɗu a samu ɗa ko ƴaƴa intisali da gare su to ana rukunta ne saboda bukata shi kuma ubangiji baya da wata bukata a gurin su to ya za a yi kenan a samu wani abu wanda ya intisali kuma eh tunda bukatar bata afku ba to ya za a yi kuma a zo a samu wannan abin haihuwa eh ba za a samu ba kuma ya ka saboda wawo saboda wato rashin tunanin su sai suka ce mata wasu ƴaƴa mata ƴaƴa ne mata mala'iku na Allah to su kuma ƴaƴa mala'iku mata din nan ba wanda ya fi ɗin su irin su masu faɗa cewa ƴaƴa mata ne na Allah eh domin laraba kamar yadda muka sani ko kuma muke ta karanta a tarihi da kuma cikin wannan alkur'ani mai girma ta kai idan aka haifa wa mutum ƴa mace sai zai binne ta da an ba shi labarin an haifi mace to shi kenan wai za mu kira hadin bil usaban la wani mu muswaddan wa huwa kabin ya taware min da tsawon min su ima bu kira bi ayin zubu ala hunu an yi bisu hu bil turab eh to kaga to sai suka dauki abinda ba za su sai kuma suka ce wai shine da Allah eh inda insana sande mutum alƙa'idu ma ta ƙaddama mai faɗin abinda wato ya gabata nan inda insana sannan dai mutum alƙa'ila ma ta kaddama mai faɗin abin da ya gabata nan na kafurun wallahi wato mai kafirtuwa ne mubinu ai bayyano mabayanin ne zahirul kufur mabayanin kafirci ruwa an rawaito daga ibrahim rabi ata cewa shi ya ga ali ko kuma ya halarci sayyidina ali Allah ya dada shi yayin da ya hau yayin da ya wato ya sa wato kafarsa a kan wato likaba sai ce bismillahi yayin da ya tabbata a kan tuddi sai ce alhamdulillahi sannan sai ya ce subhanallazi sakharrana hadha wa ma kunna lahu muqrinina inna ila rabbina lamunqalibuna sannan sai ya ahai hamdala su uku ya yi takbiri so uku sannan sai ya ce la ilaha illa hanta eh na zalamtu nafsi fa gafir li ka gafarta mu sai ba mai gafarta zunubai sai kai sannan sai ya dariya na sai aka ce da shi ne yake baka dariya ya amiral mu'minina kaga sai yace yace na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata ya aikata irin abin da na aikata din nan ya faɗi ko misalin abin da na faɗa sannan sai yayi dariya sai muka ce sai na ce sai muka ce da manzo Allah ne ya baka dariya manzo Allah kana sai manzo Allah yake wato abin yana wato kayantar da ubangijin mu abba azza wa jalla ya je maya baya daga bawansa idan yace la ilaha illa anta da lamsu nafsi fa gajirli ya ba mai gafarar zunubai sai kai wa ya kulu ubangiji yana cewa bawa na ya san ba mai gafarta wa zunubai sai ni ba mai gafarta zunubai sai ni bawa ya san ba mai gafarar zunubai sai Allah shi ne ya roƙi shi da wannan shigar to duk wanda ya riƙe wannan shigar ya yi to haka za a yi masa wanda ya yi da wannan shigar to mutum shi ya tafi wani an biwa na hamsu inkari والقول مقدر والقول مقدر اي اتقولون شيء yanzu ku rika cewa ittakhadha ubangiji ya riki banatin 'ya'ya mata ma ya halu daga abin da ya halitta da nafsi da zatin sa wa asfaku ku kuma ya keɓance ku bil banina da ƴaƴa maza allazim ne lazim maqulikum da min qaulikum daga abin da kuka faɗa a sabiqin marigayi mariga wanda ya rigaya wa huwa min jumlatul munkari wannan yana daga cikin jumla abin ki eh da za ku ce Allah ya riƙi ƴaƴa mata ga zatinsa kuma ku ya ya keɓance ku da ƴaƴa maza wannan munkari ne ba a yi haka ba وإذا ذكر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا جل والقلوب
وهو كظيم وإذا بشر أحدهم إذا أكبا أنس البشر أكي مسوات البشر wato da abin da ya saba ubangiji mai rahama misali ai ma'ana lahu subha da lahu subha da wanda ya sanya wa ubangiji wato wato kama da shi ai bi nisbatul banat danganta ƴaƴa mata ilai zuwa gare shi da annal walada domin da yusbihul walida yana kama da mahaifi al ma'ana ma'ana dai idza ukhbira ahaduhum idan aka ba ɗayansu labari wato biljintu da ya mace kula da lahu da aka haifa masa to zalla wajen sai fuskarsa ta zama musuwaddan wato baƙaƙinin ai mutu gayyaran mai jirkita ta gayyara wato muktamme irin jirkitan nan ta mai baƙin ciki wa huwa kazimu ai mun talo shi dai yana mai fita da gamman baƙin ciki to fa kai ba yansabu yansabul banatu ba kuma za a danganta ya mata ilaihi ta'ala zuwa ilaihi zuwa ga Allah ta'ala zuwa ga Allah ta'ala an zalika ubangiji ya ɗaukaka an zalika ga buran wannan abin da suka suka sufanta shi da shi gobe aunan hamza nan ta inkari ce wa wawi wawun kuma na adafi ne eh na adafi ne duk jumla ta ai ai yaj'aluna Allah ai ai a yaj'aluna Allah au an ya a yaj'aluna lillahi man yusuf man yusuf fil hilyati eh wato sun sa san yawo ubangiji wannan sau wanda tuni aka halice shi aka fare shi filhin yake cikin azinata ado shi abin da yake zo da yayi ado wa huwa fil insanu ghairu mubin shi kuma wato da mai wani wato fasaha bane wajen hukuma ba yi da iya bayani ai ba iya bayyana hujja da za a biyu saboda raunin sa alhaga buran hujja bil unisatu da masu wato ma tunda mace to mace ba ta da kuwa ba ta da karfi ko an zo hukuma ba ta iya fito da hujja wacce ke za ta yi rinjaye shi ke nan sai su ɗau wannan sai su dangana wa ubangiji wannan na za sun sanya mala'iku wanda suke a wajen ubangiji suke bauta ubangiji a wata ruwaya kuma hum ibadur rahman su bayan ubangiji ne mai rahama ina sun sanya su ai mata ne wato mata mata suka mai da su eh wato su kuma wato halitta ce ta mata a wurin su fa Allo to sun sun halarci sanda ake halitta su ne sanda Allah yake halitta mala'ikun sun halarta an halitta su suna wajen har da za su yi wannan shaidar to kato sabu shahadatu wannan shaidar da suka yi suka ce ya'ya ne mata na Allah to za a rubuta ta eh ji annabi cewa su ma ina su mata ne kuma a je lahira wa yusallu za a tambaye su an haga wannan wato abin da suka faɗa fil akhirati a gidan lahira sai tarattabu alaiha al-iqab sai hukuma ta jeranci alaiha akan wannan magana tasu وقالوا لو شاء الرحمن ma abadnahum wa qalu sai suka ce da ubangiji ne rahama ya so da bun bauta musu ba aikin mala'ikun nan ko ibadatu na bautan mu iyahu ga mala'ikun nan bi wasi'atihi da masiya Allah ce wa huwa radi ubangiji shi ne ya gane da hada wannan bautar da muka yi kala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce idan ba su da ilimi da zalikal maqul da wannan ka abun faɗa din da mun riga daga yadda bi ibadatu hada bauta mata yanzu ma hum su dai basu zama illa ya haru suna sai dai makaryata ne sai dai kawai su karya suke eh ba sai karya suke biya a cikin sa ba ya tartabu alaihim al-iqab sai hukuma ta jerantu alaihim akan su Kusan fugo sun mun ba su littafi ne min kabli kafa gabanin alkur'ani bi ibadatu gairi lahi wanda littafin ya zo musu yana cikin su bauta wani Allah fahim mustanci ko su suna rike bihi da wannan littafin ai lam yasa zalika wannan bai amku ba wanda su ce za su yi haka بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آبائهم muhtado bare sun ce mu je mun samu iyayenmu ala ummatin bisa millatin wasu addini wa inna mu dai ma suna masu tafiya ne ala asarihim buga gurabun su mu ta duna masu wato shiriwa ne bihim da su wa kanu su kuma iyayen nasu sun kasance ya abudu na gairar lahi suna bautawa wajen Allah ne وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آخرهم
وكذلك haka nan ma arsalna min qabli min qablika fi qaryatin min nabiyyin ba mu aiko wani mai gargadi ba min qablika da gaban shi fi qaryatin a cikin wata alƙarya eh ba mu aiko shi illa qala musrafuha sai dai wa'anda suka mani imtan alƙaryar ai mutum na imuha wato wanda suke cikin ni'ima masu masu hali a cikin al'ummar mutula ƙaunuka misalin mutanenka mutula ƙauli ƙaunuka misalin wasu faɗin mutanenka to inna wajenna sai sun ce mu dai mun samu aba ana iyayenmu ala ummatin bisa millatin addini wa inna muqtaduna mu dai masu bi ne ala asali bisa gurabun su ba za mu bari ba abinda muka same su suna yi to shike nan mu da shi za mu ci gaba da yi alhamdulillah da ku na yau to in ba alhamdulillah yau kamar da muka gani shine ɗaya ga watan ramadan jiya da muka dawo daga kan gidan sarki na yi ɗan gajeren bayani don mu kula da ibada cikin wannan wata kamar yadda muka sani mazala ya faɗa hadisi ingantacce wata ne wanda a wani hu rahamatun wa a wasu ɗuhu mazufiratun da asiruhu itkun minan nar farkonsa rahama ne tsakiyarsa gafara ƙarshensa kuma yanci daga wuta shi azumin wata raunan ba azumi ne da ake son mutum ya je ya kama bacci sai saboda ko ya ina jin yunwa ko kasala shi ke nan shi a shi lokaci ne na hutu azumi a abin da ake so a cika ranakun da dararen a ta ibada a ta ibada kuma hikimar da ake so a ta ibadan nan hikima ta farko in dai ka shigala da ibada to ba za ma kai hira ba haka je kai hira da za ta yi maka laifi a wannan watan sannan kuma ibadan nan in kana yin ta za ka samu kusanci ga ubangiji sannan za ka samu lada saboda haka ake son a ta ibada a cikin wannan watan kowane wata ma ana son a yi ibada amma ba kamar wasu wannan watan ba watan ramlan rawaita karatun qur'ani rawaita salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wayannan abubuwa ne da ake ake son a yi su ya kamata in wa a mai da hankali kuma gashi nan dai da'iman ana cikin karatu za a ta faɗar abubuwa da kokari a rika wato kwatanta su kuma yadda a cikin hadisin maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallama idan ma goma karshe zo yana naɗe kin faɗarsa sai naɗe kin faɗa magana ba magana bacci za a shiga cikin kuma ibada to kowa kowa ya zage dantse kowa ya yi gwargwadon wato abin da yake karfinsa abin da za ka iya ko kuma ke mutuƙar ƙoƙarin kowa yi irin abin da zai iya mai ba da kuma wata ne da ake son alheri ke ta alkhairi ba ce sai ka yi abin da ya fi ƙarfinka ba kan abin da kake da shi na alheri ka yi alheri domin duk wanda ya alheri Allah sai ya ninka masa sai ya ninka masa aƙallan ninkin shine abin da ka bayar ya ninka maka goma shine aƙalla kuma yana mayar maka a duniya kuma ya ajiye maka kuma ladan a lahira domin ya zo a cikin hadisi ingantacce da za Allah ya sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya halitta su mala'iku guda biyu kullum mala'ikun abin da suke faɗa ɗaya yana cewa Allah ka ba mai ciyarwa ma yau ɗaya kuma yana cewa Allah ka wato sa wato talauci ga wanda yake ya riƙe bai bayar ba aikin su kenan Allahumma adimu mutukan talafa dayan kuma ya ce Allahumma adimu mutukan talafa saboda haka ya kamata mu alheri ga gwadon ikon alherin da kai da ka wuce shirin naira goma ba ka yi naira goma ka yi rikin miliyan ɗin wani naira ɗari ne in ɗan abinci ne in ɗan dabino ne to duk abin da sai za ka iya yi na alheri ne kaka matsanta a kanka amma dai a yi alherin a watan Allah ya mu dace Allah ta ba ku wata ala ya ba mu abin da yake ba wa a cikin irin wannan watan alfarman mu da Allah sallallahu alaihi wasallam Salmanul Farisi idan aka ga wannan kissa tasa za a san irin wato gogayyar da sahabban manzo Allah suka yi da irin wato bibiya da suka yi ajiyar da Salman al-Farisi ya sha wahala kan ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Abbas Allah ya kare yadda gare shi shi ya rawaito kissa yace bal Salman al-Farisi ya ban labari da bakin sa yake ga mu yake ban labari yake cewa shi Ibn Abbas yace Salman al-Farisi da kansa yake ba shi labari daga bakin sa zuwa kunnensa yake gina masa yake cewa ni mutum ne ba farisi mutumin farisa kuma ni ina daga cikin wato mutanen asbahan daga wata alƙarya da ake ce mata je sunan garin su kenan yace ubana yana daga wato shine mafi arziki a garin inji salman farisi yace kuma ubana wato na kasance a gurin sa yafi son kowa da yace da halitta da Allah ya halitta ba wanda ubana yake so kamar ni yace yana daga cikin wato soyayyar da yake mun saboda san da yake mun sai yake tsare ni a gida baya ban na ko na fita ba inda nake zuwa yace saboda haka ba inda na sani yace kuma na yi kokari cikin bautar majusu ka san majusa su wuta suke bautawa yace na yi kokari na yi nisa a cikin ta har sai da zama mai gadin wuta da hura ta ban taɓa barin ta wutar ta mutu ba tun da nake wannan addini ban bar ta ta mutu ba yace to wata rana babana yana gini a gidansa kuma dama babana mutum ne mai gonaki kuma da ma'aikata to babana yana aikin gini a gidansa wata rana sai kirawo ni sai ce kai Salmanu ka yanzu aiki nake a nan gidan kuma ga aikin nan na gini ya ɗauke hankali na ka tafi gona ka je ka gano aiki abinda aka yi to kuma ka sallame shi ya ce amma kakka daɗe ka san duk haltawa da nake son ka makka idan ka daɗe zan damu to kakka yadda ka daɗe kai ne mafi kai ka fi min ba gonar kawai dai nan dai ka je ka duba aiki ne to shi kenan salman farisi shi kenan sai ya tafi ya tafi wannan gona sai yana cikin tafiya sai ya je wata coci yana zuwa coci zai huce sai ya ji wato wato mutanen cocin suna wato yin bauta yace ya ji sautin su suna yin wato sallah irin tasu shi ga salman farisi yake cewa ni dai ban san lamarin mutane ba yace saboda ni a gida nake a tsare ba wanda na sani ban san kuma abubuwan da ake ba to wannan da na huce na ji ban taɓa ji ba tunda dama ba na fita salman farisi yace sai na shiga gida na shiga cocin yace da na shiga coci naga suna ibada sai naga ibada ta ta tsayanta da ni yace na zauna nan tare da su har sai da rana ta faɗi ban je aikan babana ba yace to shi ko babana ya damu sai sa aka tafi ana ta nema na ba a gani ba to da naga rana ta faɗi sai naga ba zan je gona ba tunda ba ma'aikata in Salman yace sai na koma gida da na koma gida sai na samu babana sai babana ya faɗa da faɗa shi ina ka tsaya sai yace wallahi baba na fita na tafi gona sai na huce ta wani coci sai na same su suna ibada to da na shiga sai na ibada ta su tana da kyau to sai na zauna ta ba ni sha'awa kuma na zauna har rana ta haɗi kuma wallahi babu ibadan nan da suke tafi ibadan nan tamu sai ce kai ibadar ka da wata kaga da tsakanin iyayenka da kakannin ka saboda wutan nan tafi wancan sai ce a baba ai wannan ibadar da naga suna yi tafi ibadan mu to shikenan dama lokacin da ya je wannan coci kafin ya fito sai tambaye sai ce me asalin wannan addini sai suka ce asalin ka yana sham to shikenan ya taho gida to shikenan bayan ya ga babansa haka sai babansa sai tsorata kan waɗannan mutanen coci su ɗauke shi shikenan sai sai sa masa mari sai ɗaure shi a gida dan kai ya fita ya kuma zuwa coci to shikenan sai ya samu wani yaro sai a kishi coci sai ce da Allah ya je ya gaya wa shi shugaban coci idan an samu fatake man da suka zo daga sham za su koma a masa magana shikenan ana nan yana nan a cikin mari wata rana sai aka zo sai mutanen sham suka zo sai suka aiko masa daga su aka ce to ga mutane sun zo daga sham sun zo fatauci sai ce da Allah a je a gaya musu dukkan da suka gama fatauci su za su tafi a gaya masa to da suka gama siye siye su za su tafi sai aka aiko masa da aka aiko masa Salman sai karya mari da ya karya mari shikenan sai ya je ya samu wannan mutane sai ya tafi tare da su sai sham da suka je sham suna zuwa sham sai ya tambaya yace a nan garin waye mafi sanin shoci waye wanda yake babban malamin kirista a nan garin shi ne sai aka ce shi ai wane shi kenan sai suka kai shi coci da suka kai shi coci bayan ya shiga ya zauna sai ya ce da shi ni daga gari kaza nake kuma ina daga gari kaza din nan sai na ji labarin kai ne wato na ji labarin wannan addini nan ne asalinsa kuma sai na samu labarin kai ne babban malami a wannan addini kuma na zo na same ka dan in same ka mu haɗu mu bauta sai ce to shikenan ka zauna shi ke nan ya zauna ya ce da na zauna gun malamin nan sai daga ba malami mara cika alkawari irinsa ba malami wanda yake faɗan abu baya yi yana umartar mutane su yi abu shi kuma baya yi ya ce a kawo sadaka ba zai kuma bayar ba yake muna nan tare da shi ina ta neman mafita ran da sai cuta ajali ta kama sai ya mutu da ya mutu sai aka zo za a yi jana'izarsa da aka zo a yi jana'izarsa sai na gaya wa mutane nake mutumin nan ba yi da kirki kun ji halinsa kun ji halinsa kun ji halinsa duk dukiyar da ake tara masa ya ba talaka baya ba su sai suka ce me ya shegarka sai ce ku zo in nuna muku sai ya shiga da su wani ɗaki sai ya nuna musu tuluna guda biyar ko wani ƙwaro ko guda bakwai duk ya cika su da dinari da azurfa sai suka ce a tun da haka yake ba za mu binne shi ba sai suka tsire shi suka jefe shi to shikenan sai suka kawo wani malamin wurinsa sai suka aje to shikenan Salman al-Farisi ya ce sai muka ci gaba da bauta da wannan mutum da muka ci gaba da bauta da shi mutum sai na ga wato masani ne kuma na ganshi mai gaskiya ne kuma mai tsantsani ne mai gudun duniya ne to muna nan tare da shi muna nan tare da shi sai na ga cutar ajali ta kama shi sai na da shi to kaga yanzu na ga alama lamarin Allah zai sauka gare ka in ka tafi yunwa za ni sai ta to yanzu in na mutu a nan dai babu wani wanda yake rike da wannan addini kamata sai wane a garin Mosul sau ya ka ka tafi Mosul za ka samu Salman al-Farisi ya ce to mutum nan ya gama ajalinsa ya cika ya ce muka binne shi sai na yi bukana sai na yi Mosul shike nan na je Mosul ina zuwa amma Mosul na tambayi wannan shoshi aka nuna min ta na gun wannan malami sai na ce wane ne turo ni zuwa gare ka kaji kaji kaji isa ta tsakanina da shi sai ce to na kuma kai da bi ka maka hidima in bauta tare da kai sai ce to ka zauna Salman al-Farisi sai na same shi shi ma mutumin kirki mai cika alƙawari mai taimakon bayan Allah mai amana shi ma muna tare sai naga cuta ajali ta kama shi shi sai ce to na ga lamarin Allah yana neman ya soka gare ka in ka rasu gun wazani sai ce in na rasu ba wanda yake rike da wannan addini yanzu sai wane a nasibina saboda haka da na rasu ka je gun wani a nasibina ana nan ku sai ya rasu salman da yake da muka binne shi ke na sanar ibuka ya sai nasibina yake da yake nasibina ya tambayi wannan mutum da cocinsa aka kai shi sai ce to wani ne yin wasiya zuwa ga wani wani kuma yin wasiya zuwa gare ka saboda haka na zo ne zan same ka da yi bauta Allah a wajenka sai ce su maraba da kai sai shi ma ya same shi mutumin kirki yana zaune cikin wato ibada cikin tsoron Allah da sauransu shi ke nan ce to bayan muna nan da shi shi kenan sai na shiga cikin harkar sha'anin wato coci na zama wato na fara samun matsayi in salman al-faris yace to shi kenan muna nan shi ma sai shi ta ajali ta kama shi sai shi ne to kaga wani yayin wasiya zuwa ga wani wani yayin zuwa ga wani wani yayin ko zuwa gare ka kuma yanzu kai da aka yi wasiya nan gare ka naga cuta ajali ta kama ka yanzu in ka cika ya zan yi sai ce to yanzu a duniya ban san wanda yake rike da wannan addini ba sai wani da yake garin amuriya kuma haka da na cika ka tafi gun wala a muriya kamar alfahari ce ce muna nan sai wannan ba Allah ya cika shi kenan muka binne shi sai mu ɗebi kayana sai a muriya da ya je a muriya sai ya nemi coci ya nemi wannan mutum shi kenan aka kai shi wajensa sai ce wani ne yin wasiya zuwa ga wani wani zuwa ga wani wani zuwa ga wani wani kuma yin zuwa gare ka na zo don in same ka in bauta wa Allah ya kake gani sai ce a to ka zauna ai za mu bauta Allah ya ce shi ma na zauna tare da shi rashin na same shi mutum mai kirki mai rubon amana mai gaskiya yace so kuma amma zama na a amuriya kita sai na rika dan ciniki har na tara dabbobi to muna nan tare da shi muna nan tare da shi shi ma sai na ga lamarin Allah zai soka gare shi sai na ce to kaga wani ne mun wasiya zuwa ga wani wani zuwa ga wani wani zuwa ga wani wani zuwa gare ka kuma kai ga na ga lamarin Allah zai soka gare ka yanzu in ka kaya zan yi sai ce to a yanzu a duniya ban san wanda yake rike da wannan addini kamar yadda muke da shi ba amma yanzu zamanin annabin ƙarshen zamani ne zai fita zai bayyana a maka amma za a matsa masa zai hijira zuwa madina idan ka samu dama ka tafi za ka haɗu da shi a madina ƙasa ce za ka je garin za ka gan shi mai baƙar ƙasa ƙasarsa baƙa-baƙa akwai dalilai da yawa a cikin garin to in ka samu iko ka je ka sadu da wannan garin salman al-faris yace ana nan sai wannan ba Allah sai cika sai cika yace yana nan a amuriya yake nan sai ga wato wayansu larabawa wato daga wato banin najjar su kuma sun zo sun zo fatauci shi kenan sai ji labarin sai ce to ba za ku taimake ni ba ba ku waɗannan dabbobin da na mallaka baki ɗaya ku kai ni garin ku can madina sai suka ce eh ya ce da suka tafi da salman suka karɓi dabbobin a hanya sai suka ce bawan su ne sai suka sai da shi suka yaudare shi suka sai da shi shikenan yana nan yana nan yana nan yana bauta shikenan sai ya ga garin kamar madina amma bayan ya dan kwana biyu a inda aka sai da shi din sai ya ga babu shakka wannan garin ba madina bane yana nan yana bauta shikenan sai sai ga wani wato mutum daga cikin wato bani bani bani najar kai ashe wannan ne na bani najar shikenan sai ga shi ya zo sai ya siye shi da ya siye shi abun wannan mai gidan nasa sai ya tafi da shi yace wallahi ina shiga madina sai na san wannan ne garin yace to yana shiga shikenan ya kai shi gonarsa yana aiki kullum yana masa aiki sai yace to wata rana yana kan reshen dabino yana yin aiki sai ga wani dan ammin wannan mai gidan nasa ya zo dan ammin nasa shi kuma daga bani kurai za ta yi sai ke cewa wane qatalallahu bani bani qailata yanzu ga wani bako can ya zo yana kuba wai sun kewaye shi wai annabi ne eh ita salman farisi ce ina kan reshen dabino da naji wannan sai makarkata ta kama ni yace saura ka dan uhado a kan su yace to shikenan na lallaba na gama aiki na sako ina zuwa na same su a tsaye da shi mai gidan na in salmanu da shi wannan dan ambin nasa sai na ce da shi me ka faɗa ne dazu yace yana ina tambayar sai shi mai gidan na da ya daga hannu sai kafta min mali yace ina ruwanka da abin da ake faɗa kan ka je ka aikin ka salman yace sai na koma dama na ji abin da ya faɗa na kiyaye na koma da na tsara aiki dama in na gama aiki ana ɗanban dabino tun da na ji mazala zai tare a nan nake tara dabino yace to shikenan da na ji aka gama aiki na yi wanka da yamma sai na ɗan wannan dabino sai na tafi uba da na je kuma sai na samu mazala da sabansa duk suna zaune kenan na kai da shi sai na ce na ji labarin kai ba ko ne ka zo da mutumin kirki ne kai ka zo da da mutane sahabbanka to na tara dan wani dabino ina jijiyo na kawo maka sadaka kwa yace mako tun da ku baki ne kwa shi kwa amfani da shi sai manzo Allah ya karba ce an gode maka sai tura sahabbai ce yace da sahabbai ce manzo Allah sai zo na sai ga manzo Allah bai kabare ce to na samu alama ta daya shikenan sai ya koma koma yana aiki ana bashi yana tarawa ana bashi yana tarawa shikenan da ya tara wani sannan mazala ya ban uba ya koma madina yace wata rana sai na dau dan dabinan da na tara sai na tafi madina naje na samu mazala sallallahu alaihi wasallam na gaida shi sai na ce naga kai ba ne kuma nan na je kuma na gaida kai na baka sadaka na ga baka to amma ga wannan hadiya ce sai wanda Allah ce su za kuma lahayar sai janyo gaban su sai sa ne dauka yace da sabai bismillah mu ci sai suka ci shi su na ga biyu shikenan Salman Faris ya koma ana nan ana nan wata rana shikenan sai ta hogun manzo Allah saura yana son ya ga hatimin nubuwa shikenan da yazo sai samu manzo Allah ya tafi jala'i an tafi jala'i ga wani sahabi yaron sai tafi ya bi manzo Allah ya je same shi a baki'a a makabarta ana binne wannan sahabi da yazo sai ya tsaya sai ya zauna bayan manzo Allah manzo Allah ya yafa bargo sai yana tallake yana tallake to mazala sai ya fahimci salman akwai abin da yake son gani to da ya fahimci haka mazala sai ya saki barwa sai barwan ya haɗu sai ga hatimin annabta sai salman farisi sai ya kifi akan hatimin annabta yana ta sumbanta yana kuka yana ta sumbanta yana mazala ya ce ta hawwal ya salman ta hawwal ya salman zo dawo gaba dawo gaba salman ya dawo gaba manzo Allah sai ya zauna sai ce me kissarka sai salman ji ya manzo Allah kissarsa gashi gashi gashi gashi gashi har an sai da shi sai ce shikenan yanzu ka je ka daura fansa za a fanshe ka shikenan salman ya samu ubangidansa ya ce a rubuta masa fansa sai ce to fansarsa ya shuka masa dabino ɗari uku kuma duk ɗari uku su ƴaƴa a shekara ɗaya kuma ya bashi dinari ukiya arba'in sannan ya ƴanta shi sai zo sai ga manzo Allah ce ka ji abin da mai gida ya faɗa shi a rabu da shi ba komai sai ta sa ya to kuke muki dan uwan ku salman yanda aka tara dabinan za a je a shuka sai ya ji manzo Allah ce ai an tara sai manzo Allah ce shi ka je ka ga mai gidan naka ya nuna maka wurin kuma duk kai haka kai haka adadin yake nan ya je ya nuna masa da ya haka sai ya zo sai samu manzo Allah sai ya ga masa sai shi to mu je manzo Allah ya musu habbai sai aka ci shikenan aka tafi manzo Allah sai Salman ya bashi sai ya dasa sai ya rufe ya bashi ya dasa ya rufe sai da aka gama kaf ɗaya ce kawai sai na Umar ya dasa amma ɗari biyu da cikin da tara duk manzo Allah ne ya dasa su baki ɗaya wannan ɗari biyu da cikin da tara baki ɗaya suka tashi a wannan shekarar kuma suka yi yaya wannan shekarar sai wannan kwaya ɗaya ce bata yi ba shi ne sai aka zo aka gaya manzo Allah kace ɗaya ne bata yi ba sai tambayi sallallahu ya aka ɗaya bata yi ba sai ce ai Umar ne dasa sai ce mu je ka nuna mu ita ita ne zai nuna manzo Allah manzo Allah ya tsige sai dasa kuma ta yaya a lokacin sallallahu alaihi wasallam shi kenan kuma sai aka dawo manzo Allah ya samu dinare kamar wato kwanta tabara sai kira Salman ya ce ka je ka auna ukiya 40 da wannan sai Salman ya ce ya rasu da zai ukiya 40 wannan ko rabin ukiya abu ne ba sai ce na ruwanka kai ne ka je ka auna shi ke nan salmanin sai ce sai je ce da mai gidansa a auna a auna a aji a auna a aji sai da aka auna ukiya arba'in kamar ba a taɓa ba sannan ya dawo gun bazala ce an biya sannan salmanu ya zama ɗa to wannan shi ne kisar salmanin farisi abin da rami la'akari da shi ku duba irin wahalar da salmanin farisi ya sha duba da inda ya taso ubansa mai arziki ya bar arzikin ya riƙa neman addini aka yi masa ba aka yi masa bayanin manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo ya rika neman yadda zai ga har sai da ya zama bawa sabbin manzala ba sabon ne jama'a to wannan ita ce kissa Salman al-Farisi a takaice Allah ya kara musu yadda sabbin manzala sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah kafin mu addu'a tun gagoni ya zo zai mana koda ta mini daya sannan sai mu addu'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم
Allah ya saka da alheri ya sa Qur'ani ya ce kyau yau mu ba na sallallahu alaihi wasallam don wallahi amin amin sai da kuma karatu na Allah ta yi sai su alabani su ga su bullon ya shi wuce Allah ta yi sai su Allah ya sa adalci sun zai ta a rasa lafiya ma Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya manta ta amma Allah ya shige su Allah ya sa da a cikin zuka ta musu kafiyar ma Allah ya ba su lafiya ya ba su lafiya Allah ya ba mu damina mai alfarda Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya in suka zo mu zan na Allah ya biya kowa bukatu fatiha da salatu fatiha فاتحة صلاة الفاتحين
yau wanda ta yi ba mu lafiya wannan da hawan yau ne sai lafiya
فاتحة